الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني من يرتد منكم عن ديني من يرتد دا من يرتد ضد ديني دكان سنة cikin karatu bakwai man yartadda minkum an dini duk mutumin da ya yi ridda ya juye baya ya bar addininsa na musulunci to mutumin nan ya zama kafir in riddan ta tabbata a kansa to kama shi za a yi sa'an nan a hukunta shi amma za a ba shi daman tuba kwana uku kowane lokacin sallah kafin a ce masa tashin sallah za a ba shi wato shawara wato a yi shi wa'azi akan ya koma ga addininsa idan kwana uku sun cika har wato ƙarshen lokaci yayi kwana uku sun cika bai koma musulunci ba to anan za a zartar da hukuncin kisa a kansa wannan kisa ana ce masa haddi na ridda wato an kashe shi saboda kafirci to irin wannan mutum ba za a yi mishi sallah ba ba za a yi mishi wanka ba ba za a binne shi a makabartar musulmi ba saboda ya wata shi kafiri ne sabanin mutumin da ya yi ikirari da musulunci sannan ya yi yin wata farilla daga shi kamar sallah ya ce shi ba zai yi sallah ba amma musulmi ne ya ƙi yin sallah an yi ma'an yi an yi yaƙi wannan shi za a jira shi ba za a zauna kwana uku ba a jira shi har ƙarshen lokaci sannan a zartar da hukuncin kisa a kansa amma wato mutanen kirki ba za su yi sallah ba za su sallaci gawansa ba za a nemi dai wasu mutane haka dan da ba su da matsayi ba su ba su da wani ƙarshen imani a ce su yi mishi abin nan sallah idan an binne cikin kaburan musulmi kuma za a shimfiɗa kabarinsa ba za a yi shi dan tudu ba don a sani ko kuma don a gane to ubangiji yana ce ya ku waɗanda suka yi imani duk mutumin da ya yi ridda daga addininsa daga cikin ku to ba zai kushi Allah da komai ba kuma ku sani fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna da tannu Allah zai zai zo da wasu mutane daga cikin bayansa waɗanda yana son su kuma su ma suna son sa za su tsaya akan wannan addini kuma su kare shi har addini na ya bunƙasa ya samu nasara kamar yadda dai auku a zamanin sayyidina Abubakar a fije domin wannan aya ta sauka tun ma ba a san menene ridda ba irin wannan ridda da ake magana akan ta to daga baya ne riddan ta bayyana kamar yadda jiya mun yi dan abin nan bayani akan su cewa kabilu goma sha ɗaya waɗanda dai sun shahara da wannan ridda uku a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bakwai a zamanin sayyidina Umar ibn Khattab abin a zamanin sayyidina Abubakar Siddiq daya su gassana a zamanin sayyidina Umar ibn Khattab waɗannan kabilu ne ubangiji ya bada labarin su a cikin wannan aya to ubangiji yana ce idan mutum yayi ridda to domin kansa yayi ridda amma Allah kuwa zai zo da wato da sannu daga baya zai zo da wasu mutane waɗanda yana son su kuma su ma suna son sa kuma za su kare addinin shi daga cikin halayensu kuma sai ya shiga bayani أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين masu kankan da kai wato masu tawali'u ga muminai ko waɗannan mutane masoya Allah wato suna tawali'u ba sa nuna takabburanci ko kuma dai abin nan ba sa nuna muminai girman kai a izzatin alal kafirin amma mabuwaya ne ko masu buwaya masu ɗaukaka ne game da kafirai ba za su kufiyar da kansu ga kafirai ba ba za su shiga ƙarƙashin kafirai ba
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يجاهدون في سبيل الله سنا ياكي في سبيل الله وتسنا ياكي سبو لأوكك كلمة الله بيابا كما الدين da tabbatar da shari'arka wala ya khafuna laumata la'i kuma ba sa jin tsoron zargin mai zargi cikin lamarin addini wato kullum za ka same su tsaye a tsaye cikin lamarin addini kuma ba sa jin tsoron wani wanda zai musu zargi saboda sun da addini ko saboda sun karfafa shi to anan abu zarri al-ghifari ɗaya daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع masoyina wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi min wasiya da abubuwa guda bakwai awsani bi hubbi al masakin wa dunuwi minhum na farko yayi min wasiki dan kusanci fakirai kuma wato in so fakirai kuma in kusantar da su zuwa gare ni wannan shine abu na farko da yayi mishi wasiya da shi na biyu yake wa an anzura ila man duni wa Allah anzura ila man fawqi cikin ni'imomi da Allah ya bani kullum in dinga kallon wanda bai kai ni ba amma kar na dubi wanda Allah ya ɗaukaka shi a kaina wato kada na dubi abin da Allah ya baki balle na fada na fadi cikin hasada na je na rasa ladar Allah ko kuma na rasa damar godewa Allah kan ni'imar da Allah ya bani shine abu na biyu da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mishi wato wasiya da shi wa an asila ar-rahma ar-rahima wa in adbara sannan kuma in sada zumunta koda dangi na kusan nan sun yanke ni wato ko da sun ini sai na wato na sada zumuntansu sannan ya ce masa ya ce wa Allah as'alan nasa shay'an na fudu ya yi min wasiki cewa kada in roƙi mutane kan wani abu ko da abun nan abu ya ce ko da abun nan bulala na ne ya faɗi ni na kan dabba ya ce min in sauka in ɗauka kar na ce wani ya ɗauka ya bani na yi mishi mubaya kan waɗannan kuma ya ce mini wa an aqula al-haqqa wa in kana murran kuma in faɗi gaskiya duk inda nake ko da gaskiyar ta yi ɗaci ga mutane ko kuma ba so jin ta ba to haka kuwa a rayuwar shi a madina sayyidina usman ya aiko shi can sham tare da sayyidina muawiya sun zauna to ba su shirya ba kwana kaɗan muawiya ya rubuta kasan bajin sayyidina usman yake to ina so duk abin da zaka yi ba abin da ya fi ka ɗauke min wannan abin nan a abu zarri ka koma da shi can madina to da ya koma madina ma irin wa'azin da yake yi yayi wa mutane wuya saboda haka sai na Usman ibn Affan ya ce masa wato duk abin da kake faɗa mutane ma sun ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba tsananta yanda kana tsanantawa ba saboda fahimtarka ta yi daban da na mutane don haka ya kamata ka bar Madina ka je ka zauna a Rabaza wani ƙauye kusa da Madina ka je ka zauna a gonanka can wanda ya je gunka ka dinga gaya masa abin da kake so ka gaya masa din in kuma ba a gunka ba ka zauna a can karta ba a can ne ya rayu har ya rasu a can da aka gaya masa ya tafi aka ce masa yaya za ka fita daga madina tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya barka a ciki yace ai wannan shine amirul mu'minin kuma yake tafi kuma an ce mana mu bi saboda haka zan yi zauna inda yake zauna din nan amma duk wanda ya zo gona abin da naji kuma sai in gaya masa kuma yace yayi mini wasiki wa Allah wa Allah akhafa billahi lawmata lahi kuma kada in ji tsoron mai wani mai zargi a game da sha'anin addini kada in ji tsoron zargin mai zargi cikin lamarin addini na bakwai shine yake masa wa an ukfira min qawli la ilaha min qawli la hawla wala quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahta al-arsh kuma yace min yawaita wannan kalma la hawla wala quwwata illa billah saboda la hawla wala quwwata illa billah kalma biyu ne waɗanda an ɗauko su musamman daga wani taska wanda yake nan karkashin al'arshu na Allah Ubangiji. Waɗannan abubuwa bakwai Abu Zarri ya karɓo su daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bayan ya gaya masa wannan ya karanta masa wannan aya ya ayyuhal ladina amanu man yartadi minkum an dini fa sawfa yati Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minina 'izzatin 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata lahim ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wanta abin da aka ambata a nan nan falala ce ta Allah yutihi man yasha yakan baiwa wanda yake so daga cikin bayinsa imani tabbatacce da son Allah da son manzonsa da kuma yin jihadi fi sabilillah da rashin jin tsoron komai cikin gaskiya falala ce ta Allah baiwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala iya ba wanda yake so daga cikin bayinsa ya arzuta ya arzuta shi wallahu wasi'un alim kuma Allah ubangiji shi mayalwaci ne masanin duk abin da bayansa suke to a nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka tambaye shi waɗannan su wane ne sai ambace ce su wato yace mutane wannan mutum lokacin Abu Musa al-Ash'ari yana zaune kusa da shi sai yace ai mutane wannan mutum ne jama'ar sa ne waɗanda za su zo su taimaki addinin musulunci wato wasu ne daga kasar Yaman to bismillah wadda suke dai aya ta yi magana ne akan gaibi kuma ya tabbata a zamanin dai waɗannan sahabai duka sai na abubakar da umar da kuma dai waɗanda suka zo bayan su domin bayan musulunci ya gama batun munafukai da wayannan masu ridda sai aka fada cikin sha'anin mala'ida wato zanadika su kuma kissar su ta yi ta daɗe a cikin wato ƙasar musulmi har zamanin umayyawa abbasiyawa an samu waɗannan zanadika zanadika wasu mutane ne waɗanda sun shiga musulunci amma sun shiga da nufi da nufin su caccanza fahimtar musulmi game da shi ainihin addinin musulunci su faɗi su karanta aya su canza ta su tauye ta su faɗi wani abu daban a kanta musulmi kuma sai su rufe bayan daga baya kuma sai su bayan abu komai ya lalace sannan a gane daga baya ne an gano su to sai khalifofi kuma suka fara kama su suna ta abin nan hukunta su wanda ya tuba su bari wanda bai tuba ba kuma su kashe wanda an tabbatar tuban shi ba na gaskiya ba kuma su kashe haka dai su haka tsarkake tarayyar jama'ar musulmi daga irin waɗannan mafiya addinin musulunci
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون kamar yadda dai mun gani shi Abdullahi bin Ubay ibn Salul shugaban munafikan Madina shi ya ce waɗannan Yahuda su ne masoyansa kuma su ne abokan shi ba zai iya rabu da su ba don ba shi da wasu mataimaka irinsu har ma an ce ya kama rigar yaƙi na annabi sallallahu alaihi wa sallam sa ya kama shi kamar wato ya kama shi ya kama wuyansa haka yana ce masa ya ya rasulullah ka bar min mutane na abokai na karka yi musu wani abu mutum mutane ne wajen ɗari ɗari bakwai ɗari hudu waɗanda suna sun iya sun kai matsayin yaƙi ɗari uku kuma mabiyansu ne waɗannan ka bar min su a'a da hantsi daya kurum sai ka sa ni na rasa duk masoyana a duniya haka yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake maka na bar na bar maka ka je ka addu'a abin da kake yi da su kai to haka je abin da ya auku tsakanin su Allah yana ce innama waliyu ya ku mu'minai wadanda kun yi imani da Allah kun tabbata bisa kan imani ku ba ku yi ridda ba to in kuna da mataimaki masoya masoyi to shine Allah ai masoyan ku sune Allah wa rasuluhu da manzonsa والذين آمنوا كما مؤمني وأن سين إيمان ده الله ده من ذنسا الذين يقيمون الصلاة مؤمني وأن سكي سيد صلى أدل لوكتنتا فاتشكل لوكتنتا سنن كما تعالى ده شروطنتا ويؤتون الزكاة كما سنة بعد ذكر دوسيا ده الله باسو وهم راكعون كما سنة صدقة ألوكتن ده سنة ركوع an ce wannan sashi na wa yutuna zakata hum rafi'un ta sauka akan sayyidina ali ibn abi talib suna sallah a cikin masallaci sai wani mabarashi ya zo shi kuma abin da ya dame shi kenan ya tsaya yana bara wato bai shiga ana sallah ba sai ya zo kusa da sayyidina ali yana bara sayyidina ali bai sami abin da zai bashi ba yana da zobe a hannu sai miƙe mishi haka ya bashi ta baya wannan zobe zai sayar ya samu abin da zai samu to sai bayan haka ubangiji ya saukar da ayan nan in dai kuna da masoya mataimaka bisa hakika to Allah da manzonsa da kuma muminai cikinsu musamman masu tsayi da sallah da kuma masu yin sadaka yayin da suna cikin sallah wato suna ruku to wannan dai yawancin hadisan da suka zo akan wannan aya kissan da suke bada labari kenan wato kissan sayyidina ali wannan da aka ambata ko da shike lafazin aya ya gama kowa da kowa duk mutumin da wato yana sai da sallah yana ba da zakar dukiyar da Allah ba shi kuma yana sadaka na taqawwu to ya shiga a cikin ma'anar wannan aya kuma shine in zai zama aboki ne ko mataimaki ne ma shine dai abokin mumini kuma mataimakin mumini ba wani ba bismillah
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتول الله دمت من ذا يا رئي الله شين متى مكي قريشي وان يا جبن سرد لمريشي ذا الله ورسوله ذا من زنسا والذين آمنوا كما يا جبن تمومني سوني متو يا قريشي سوني متى مكا قريشي to waɗannan suna daga cikin rundunar Allah ne fa inna hizballahi kuma lalle rundunar Allah kuwa humul ghalibun su ne masu rinjaye ko yaushe Allah zai ba su nasara ya tsura su akan abokan gaban su wato kafirai da mushrikai da munafukai da murtadai
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا Ubangiji yana mana gargaɗi wato kada mu manta da abin da matsayin wa'annan kafirai game da addinin mu yana ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huz'an wa la'iba wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum al-kuffara awliya wato kada ku riki waɗanda sun riki addinin ku wato sun riki ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi waɗanda sun riƙi addinin ku abun ba'a da wasa ba daga waɗanda su aka baiwa littafi can gabanin ku da kuma sauran kafirai duka gaba ɗayan su kada ku riƙi ɗaya a cikin su masoyi ko aboki ko mataimaki wato soyayya da abota wadda idan an gwada ta da soyayyan ku da abotan ku da musulmi sai ta rinjaye to irin wannan soyayya an hana tsakanin ka kai musulmi da kafiri ba za ka ba wa kafiri haƙƙi akan musulmi ba za ka ce kafirai su ne da gaskiya ba akan musulmi sannan kuma soyayyarsa zuciyarka ba za ta kai soyayyan musulmi ba musamman ma waɗanda sun ɗaga kai suna yaƙar addinin musulunci waɗannan ko ba za ka so su ba har abada ta kowane fuska shine dai abin da ayan take nufi to ta yaya suna suna rike suna wato rikon addinin mu wasa sun kasance duk yayin da suka ji ana kiran sallah dan ana kiran sallah ana ladan ya fara kiran sallah to a madina sai dariya suke sai ba'a suke su yi kwaikwayonsa su faɗi irin abin da yake faɗa saboda wasa da addini halayensu kenan koyaushe
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah idan kun kasance ku muminai ne to ku ji tsoron Allah cikin abota da waɗannan mutane
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة إذا كما كن كن كرا إذا صلى كن كن كرا صلى إذا أنكم يا تاشي أنا كرا صلى اتخذوها هزءا ولعبا sai su maida ambaton Allah cikin kiran sallah abun ba'a ne kuma abun wasa ne to irin waɗannan kafirai ku nisance su kada ku kulla abota da su kada ku yarda da su su matsiya ne na addini to an ce da kai wani kirista shi yana madina ne duk yayin da ya ji sayyidina bilal ya kira sallah ya ce allahu akbar allahu akbar yana shiru in yake ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah baya magana amma in ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce wuta ta cinye makayyaci wato ma'ana dai Allah ya sa wuta ta cinye makayyaci ko ta ki makayyaci abin da yake faɗa kenan kullum to shi wannan mutum sai Allah ya saka mishi da wutan shi shi da kanshi ba a dade ba sai gashi wata rana wata wata ƴar gidan shi ta kawo mishi wuta ta sa gida ko saboda ayi abun nan bukur ne ko menene to sai wutan ta kama gida gidan duk gobara ya kama shi wannan mutum da matan shi da ƴaƴan shi duk ko mutum ɗaya bai fita ba daga cikin Madina amma lokacin da yana waɗannan abunsa kullum ana kai ƙarar shi wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ke a rabu da shi a bar shi kar a damu da abin da yake faɗa shi ba yana faɗa ai bai ce mu yanzu kun kama shi sai ce ba zai gaya maka wanda yake nufi ba ma sai ce shi ba ba ku yake nufi ba tunda ba kama sunan kowa abin da yake faɗa dai makari Allah ya kwane makaryaci ko kuma Allah ya kwane makaryaci abin da yake faɗa to wa idza nadaytum ila salati dan kun kira zuwa sallah ittakhazuha huzwan wa la'iba sai su riki sallar nan abun wasa da kuma abun abun ba'a kuma abun wasa zalika bi annahum qaumun la yaqilun saboda wannan ya kasance ne saboda su kafirai mutane ne waɗanda ba su da hankali domin mai hankali baya ba'a da abin da ya shafi ambaton Allah mai hankali baya wasa da abin da ya shafi ambaton Allah kiran sallah kuwa kira ne na alkawari da Allah tabaraka wa ta'ala akan tauhidi da kuma ayyuka na imani yazo a cikin wato kissar shi kiran sallah a a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da aka yi fatahi wato aka zo aka yaki Makka aka bude Makka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa Bilal ka kira sallah to sai ya kira sallah mutum uku sun je sun zauna a inuwan Ka'aba Abu Sufyan da Attab ibn Usayd da Al-Harith ibn Hisham suna zaune suna hirar su sai suka suka ji murya Allahu akbar Allahu akbar sai Attab ibn Usayd lokacin bai musulunta ba sai ce abun mamaki Allah ya rufe wa Usaid asiri wa babansa Allah ya rufe miki asiri da yana da rai ya ji irin wannan ihu ai da ya bata miki rai wato bashi da ya bata rai da wannan abun to Allah dai ya rufe asiri da bai ji wannan ba to shi al-Haris ibn Hisham ya ce ni kan wallahi da na san shi Muhammad din annabi ne na gaskiya ne daga Allah da na bi shi Abu Sufyan ya ce musu to ku yi dai maganganun ku ni dai ba zan yi magana ba domin na san in na yi magana ko tsakuwan nan ma sai ku kai labari saboda haka ku yi hakkara da abubuwan da kuke faɗa zai ji ku suna zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito da Ka'aba ya zo gun yace sannun ku ko ukun nan na ji kuma abin da kuka faɗa kai wannan ka ce kaza wannan ya ce kaza wannan kuma ga abin da ya faɗa shine ko to Allah ya arzuta ya arzuta ku da imani nan sai Attab bin Usayd da shi Al-Harith bin Hisham suka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wallahi wannan abu shine abin da muka faɗa a nan kuma ba ɗaya cikin wanda ya tashi je wani wuri balle mu ce ya gaya maka to kai dai annabi ne na Allah gaskiya saboda haka mun yi imani to bayan kaɗan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya shirya lamarin mutanen maka ya fita ya same su suna zaune a cikin harami ya ce musu me kuke zato zan yi muku sun ce eh dan uwa mai karimci dan dan uwa mai karimci ne za mu zata ban da alheri a lokacin da yake muku to shikenan an yafe muku ku je ku ne sakaku anda an bar ku babu wani babu wani haƙi tare da ku sai ya kira Attab ibn Usay daya daya daga cikin waɗannan uku yake to shikenan na na naka ta hakimi a Makka kai ka kula da mutanen nan saboda yana da hankali to sai ya fita ya tafi Hunayn garin dawansa daga Hunayn sallah ta same su sallar asar sai ya ce wa Bilal ya kira sallah da ya kira sallah wani da ake ce masa Abu Mahzura shi da mutum mutane kamar mutum shida ko bakwai haka sun fita daga makka yara ne samari da suka ji bilal yana kiran sallah su ma sun daga murya suna kiran sallah irin wasa dai da kafirai suke wa abun nan irin wasan da ubangiji nan yake ambata su da manzo Allah ya ji labari yake to aje waɗannan masu ihu a kama su a kawo aka ji aka same su aka kama an zo da su an ce ya tambaye su wane ne cikin ku mai mai murya babba wanda na ji wanda muryar ta fi na kowa cikin ku yake duk sun nuna ni kuma gaskiya ne ni ne na fi su murya sai yake to kazo kazo kai kai ka kira sallah yake lokacin da na tashi tsaye duk duniya ba wanda ba na so kamar manzon Allah nan kuma duk duniya ba abin da raina baya so kamar abin da yake so ya gaya mini na faɗa din wato kalmomin abin nan kiran sallah sai fara ba gaya min kalmomin sallah Allahu akbar Allahu akbar ya faɗa na faɗa ya faɗa na faɗa har mun gama yake to daga muryarka ka faɗa duka na ɗaga murya na ne bayan na gama sai ya kira ni ya ce ka zo da na zo sai bani wani ɗauri wato na azurfa ne girgamomi ne a ɗaure cikin wani kunshi ya bani su sannan ya ɗauki hannunsa ya ajiye ta fuska na ya ja hannu har bakina har kirjina har ya kawo cibiya nan cibiya sai yake to Allah ya sa maka albarka Allah ya yi maka albarka ka tafi yake da zarar daga hannun shi daga jikina na ji duk duniya ba wanda nake so kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai nake masa ya manzon Allah ka nada ni ne kiran sallah ina son koma makka in yin kiran sallah can ya ce to shikenan na na na nada ka ka je ka yi kiran sallah a can makka tare da Atta ibn Usayd wanda aka nada shi shine hakimin wato kasar makka ya je yana kiran sallah a can har da ya rasu daga baya kasar so wannan mutum ɗaya daga cikin mutum hudu waɗanda sun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kiran sallah su ne wato bilal bin abi rabah da kuma abdullahi bin ummu maktum makafon nan da kuma abdullahi bin asim al-ansari wanda ya ya ya ya ya ya yi ru'yan wato mutum a shi kiran sallah da shi abu mahzura su ne masu kiran sallah na annabi sallallahu alaihi wa sallam ko waɗanda ya naɗa su da kansa kuma ya ba da izini a ciyar da su daga baitul mali na musulmi wa idza nadaytum ila salati idan kun kira idan kun kira zuwa sallah wa kun kiran sallah ittakhazuha huzwan wa la'iba sai kuma da kiran nan da kuke yi abu abun ba'a kuma abun wasa zalika bi annahum qawmun la yaqilun wannan ya kasance ne saboda su mutane ne waɗanda ba su da ba su da hankali domin mai hankali ba wasa da ambaton Allah
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا قل كتيمس يا محمد يا أهل الكتاب يا كما أبو تالي hal tanqimuna minna shin da kwai wani abu wanda kuke aibatawa game da mu illa an amanna billahi sai dai imani da muka yi da Allah sai dai ce abinda muka faɗa na cewa mun yi imani da Allah wato ba abinda za ku aibata shi gare mu sai dai imanin mu da Allah wa ma unzila ilaina da kuma imanin mu da alqur'ani da Allah ya saukar mana wa ma unzila min qabl da kuma imanin mu da abinda Allah ya saukar da kan gaba wato da kan gabanin saukar da alqur'ani
وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون كما أبين ليسا باقا صمو saboda yawancinku kun kasance fasikai ne ai ba abinda ba kwa so game da mu sai dai Allah arzuta mu da imani ku kuwa ku kuwa kun zama fasikai saboda wannan ne ba kwa son mu amma amma ba wani dalili wanda zai sa ku ku mu ya koma abota littafi
قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قل كشمس يا محمد هل أنبئكم شن كنا صوم باكو لاباري ني بشر من ذلك مثوبة باكو لاباري labarin sakamakon da ya fi muni ga wannan ga wannan abin da kuke aibata shi gare mu to ga sakamakon sakamakon da Allah zai ba mutumin da من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ma'ana dai abin da kuke aibata mana din nan ba aibi bane idan kuna so nuna muku abu mai aibi shine aikin mutumin da Allah ya saka mishi da wayannan abubuwa wato Allah ya la'ance shi kuma ya yi mishi fushi kuma a wasu lokuta daga cikin danginsu ya maida ya kanya wasu sun zama birai da kuma aladodi wato waɗannan waɗannan da na ambata sakamakon da ake ba su gobe a lahira shi ya fi muni ga abin da kuke kuke faɗa a kanmu wa abada faru kuma sun bauta wato shaitan sakamakon da Allah zai ba waɗannan da aka la'ance su kuma an yi fushi da su kuma an sanya wasu sun zama birai da abinan da aladodi sannan kuma sun bauta gunki a rayuwarsu na duniya sakamakon da za a ba waɗannan shi ya fi muni wa bi al'akira ba na muminai masu sallah ko masu kiran sallah ba
أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أولئك وتنشن ما تقول ونن ساكا ما كنا فشين الله شر مكانا سنفقوا ممنولي وأضل عن سواء السبيل كما سنفقوا قتلك تسير حنيا وتسفرك نشيا
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم إذا سنزومك واتو إذا سنزومك يا محمد سنزوم مجلسك قالوا آمنا وكما إذا سنزومك يقوم مني إن كنت مدى سؤالي ولي وأن آية تاتوكا كم منافقا يهودا كنا idan kun gabu da wani wuri sai suke muku ai mu da ku ɗaya ne ai tunda dukkan mu muna imani ai dukkan mu mu'minai ne ai ba bambanci tsakanin mu da ku to irin wannan kalmomi na ƙarya su suke faɗa wa idza ja'ukum idan sun zo muku qalu amanna sai ce ai mu ma mun imani wato mu ma ai mu'minai ne wa qad dakhalu bil kufri alhali kuwa sun shiga wurin ku wato inda kuke dan din nan inda wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun shiga da kafirci wa hum qad kharaju bi alhali wa sun shiga daga majalisar tare da kafircin da suka shiga da shi ma'ana dai tuban da suka faɗa ba na gaskiya bane imanin da suka bayyana ma ba na gaskiya bane wani launi ne daga cikin launukan wato munafincin su ba wani abu ne sabo ba
والله أعلم بما كانوا يكتمون كما الله حقيقة يا كسن يا سن أبن لتكي قوي و أتكن زكا تنسو نكافرشي da shirka da hasada da kiyayya da gaba da ku duka Allah yana sane da shi
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت kuma kana kana gani da yawa daga cikin su wa tara katiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihim as-suhut kana gani da yawa daga cikin su suna gaugawan faduwa cikin abin zunubi wato cikin zunubi wato cikin ƙarya hadisi da aka ambata anan ana wato ana ana nufi ana nufin ƙarya da shi kenan kana gani wani sashe daga cikin su yana da gaggawan faduwa cikin kalmar ƙarya wal udwan da kuma ta'addi wa aklihim suhut da kuma cin rashawa da cin haram wato zaka gan su ba abinda zai tsare su daga aikata irin waɗannan abubuwa da zarar kun sadu da su sai su yi maka ƙarya in kuma sun ga damar sun ga hanyar yin ta'addi sai su yi ta'addi haka nan kuma wato suna cin haram duk abin da ya zo hannunsu na haram ba za su ce a'a ba ba za su tsaya ba sai su aikata shi ubangiji yana ce dai ayyukan su kenan yin ƙarya da ta'addi kan haƙƙin mutane da kuma cin haram ba cin abin da Allah ya haramta na rashawa ko kuma dai na, na mu'amala duka sun shiga ciki لبئس ما كانوا يعملون labisa ma kanu ya'malun wallahi abin da suke yi yayi muni wato hakika abin da suke aikata a nan a rayuwarsu na duniya yayi muni kwarai Allah yana bayyana mana irin waɗannan halaye nasu saboda mu nisance su mu guje su wato kada mu zama irin su
لولا ينهاهم الربانيون و...